أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayati jawiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi shafi na 131 za zal irshadatuhu wa nasahihu sallallahu alaihi wa sallam al-ukhra al-muta'alliqa bin nawmi wal istilqa'i أولا فحص الفراش جيدا قبل النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يتفحصوا فراشهم جيدا قبل النوم ليعرفوا ما إذا كان يحتوي على شيء ضار أو لا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي ودعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها فأفز بما تحفظ به عبادك الصالحين كان لدي أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم أماكن بسيطة للاستئذان فيها وكانوا يعيشون حياة متداخلة مع حياة الصحراء ومن ثم فإن هذا السلوك من أفضل التدابير التي يجب اتخاذها اتخاذها ومراعاتها بسبب وجود الحشرات الدارة كما أن ذلك الأمر مهم حتى في منازلنا العصرية التي نقنها وعلى الأسرة التي تتمتع بالأطفال أن تتبه أن تتنبه لهذا الأمر جيدا ذاك أن الأطفال يتركون ألعابهم التي يلعبون بها في أي مكان دون حسابات آسهية أو تفكير ناضج أيضا فإن ربات المنازل قد ينسبون بعض الأدوات الخطيرة كالإبرة وغيرها فوق الفراش ومن ثم علينا فحص الفراش جيدا قبل النوم إذا إذا كنا لا نريد مواجهة نهاية سيئة خطرة نعم malayace wato wasu daga cikin wato shiryawa da nasihai da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangane da abin da ya shafi barci da kuma kishin gida ko kwanciya da baya yace na farko bincika ko karkade bincika ko karkade mafanci idan ka bar gidanka ka zo za ka kwanta manzo Allah ya hana kawai ka zo ka hau gado na ya ce ka sa ka kade ka bincika kan gadon kamun ka kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar umartar sahabbansa su ringa bincika shimfiɗarsu sosai kamun su kwanta don su san menene ya haukan gadon wataƙila abu ne mai cutarwa ko kuma a'a an samu hadisi daga abi huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku je zai kwanta akan gadansa ko kan shimfiɗarsa ko kan katifarsa ko kan tabarmarsa duka firashi ne idan ya je zai kwanta to ya kaɗe kan abin kwanciyar nan da mayafinsa wannan duk abin da ya samu ko da hannu ne ko ɗaga shimfiɗa zai ya ƙara shimfiɗa ta manzo Allah ya ce sai ya yi manzo Allah ya ce saboda shi bai san menene ya zo ya hau kan gadon baya nan ba me ya zo ya maye gurbin gadon baya nan ba sa'annan idan mutum zai kwanta ya addu'a kada kawai ya kwanta haka kawai ya ce da sunanka Allah nake kwanciya da sunanka Allah nake sanya gadon bayana Allah da sunanka nake tashi Allah idan wannan kwanciya da zan yi ita ce ta ƙarshe ka riƙe ka ɗauki raina to Allah ka ji kan raina Allah ka ji kan mu yace idan kuma ka dawo min da raina wato zan tashi kenan to ka tsare ran nan da abin da kake tsare bayin ka na gare shi kaga addu'a gaba da baya kaga in tafiyar nema na alhamdulillah an tafi lafiya eh tafiya lahira lafiya kenan mutum ya cika da imani ala ji kan liman kun ga limamin da ake turawa na wanda ya rasu don juma'a ko shi ma akan mimbari yanzu yayin kwanaki ma wallahi na amaroko masallacin abi huraira shi ma ran juma'a wannan juma'ar da ta wuce ma yana hudu ba amma shi zama koma ya zauna a irin nan irin ga ashadu Allah ila ila kuma kana ji da yake yanzu akwai kyamara tana daukan mu masallacin ne kawai ba mu da kyamara na'am amma duk galibi ana dauka wallahi ya zauna yana ta kalmar shahada har Allah ya karɓi ai Allah an taya shi murna Allah na amin wallahi Allah ya azurta ni a ai kuka wani islamar ba ta mutuwa kaga shi na ko dukan mu to Allah ya azurta mu ka san wani ka ce a ba juma'a mai zuwa baka ba juma'a mai zuwa na ba ma ta watan shekara ba can dai can dai ai muna fatan Allah ya ja kwanan mu na muna fatan Allah ya ba mu shekaru masu yawa eh masu albarka kuma wannan hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace kar gwadin ku yayi sha'awar mutuwa yace saboda idan takama yake aiki mai kyau ce ai zai kara misali kaga zai ta yi zai ta yi zai ta yi to alheri ne ya ce idan kuma baya aiki mai kyau mai yiwa a nan Allah ya shirya da shi ya samu ya tubu ya zama mutumin kwarai kafin ya mutu kaga duk alheri ne Allah ya ja kwanan mu da imani to mala ya ce ya kasance a wajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan wajen da suke kwanciya dan wurare ne wanda suke ba irin namu ba ma za ka ga mutum da katon ɗaki na shi kaɗai fankace ce na za ka ga za a iya sa mutum ɗari su kwana a ciki in ka ga ɗakin wani in ka ga ɗakin wani ai yana da girma na taɓa ganin wani ɗaki wani gida ne za a sayar aka na ciki aka je kallon shi ɗaki ne yana da girma da ya fi masallacin nan a suke a nan a nan da har da wani kwane-kwane shi kan shi da lalin gidan ne ce mun kai malam ya ce mun kai mutanen wai wanda ya gidan ne yana da basira wai ya san duk wanda ya ce gidan da mahaukaci kuma sai da gida aka ce ya wala ya kai wala ya ce sai yi masa wajen da wai ya haukace tsakar da zai ringa gudu don za ka iya gudu ka falla a cikin ɗakin ka ɓuya ba a zanka abin zai baka mamaki ko yaya aka yi tunani gari guda a ɗakin mutum ɗaya wadata ne na a ba kyau ma ba kyau ai wasu abubuwan ko Allah ya baka dukiya ba da musulmi ba yi a ba laifi a dan ji daɗi dai gwargwado na a ɗau more amma akwai abin da za ka ga kawai tunani ne ma ba ma mai na imani ba saboda ba abin da za a mutum zai ribata da wannan ba wani abin da zai yi har wanda ma ba musulmi wasu ba irin wannan za ka ga suna bayani sha mutum ya mai zai yi da shi kamar mutum ne a ce ma ya tada mota arba'in na shi ta hawa na saboda Allah ina zai je mota guda arba'in kada a kaga karin ƙarshe almubazzaranci za a yi don wasu mutuwa za su kawai suna tsaye wanda watakila guda ɗaya ma su da ba ƙananan mota ba ne ɗaya ma da watakila ya sayar da ya ishe shi ya gina masallaci da ita ɗaya da ya ce Allah ya san wanda zai taimaka wajen kiwon lafiyarsu a asibiti ta kaga duk musulmi ya kamata ya ringa waɗannan tunani in ma Allah ba shi dukiya to la'irarsa zai kula da ita ba wai kawai ta abubuwa don da ko a duniyar ma za ka gaba su da wani amfani akwai garin nan masu gina gidaje mutum ya gina gida saboda wadata ya kulle gida shekara goma shi ma laifi ne a wajen Allah akwai gidajen da sun shekara ashirin ba kowa na? eh wadata baya ma akwai wanda ma baya sa haya in an zo an tambaye ta gidansa ba na haya bai to kaga me gidan na zama na almubazzaranci wataƙila da mutane ya sa suka more shekara ke nan wataƙila haka ba da ya samu aljanna eh kuma ba wani kuma haka gidan wai sai har ya gaji har yana fafashewa tunda aka gina shi har ya hada yana lalacewa kuma ana ƙara gyara shi kuma a ƙara kulle shi to ne karatu ne me za ka faru gane da wannan me gadi yake ba da labari ya ce an gyara gidan wajen sau biyu ya shekara ko goma sha takwas ne ya zama garata aka zo aka sake gyara shi aka sake kulle shi yanzu ya fi shekara goma to irin haka shine musulunci baya so da haka sai yake sahabban manzo Allah suna rayuwa kuma a wurare wanda yake sahara ne kowa ya sani ta yi wa shimfiɗan mutum in ya zo ya ajiye tashi wata kunama ta zo ta dan makale na Allah ya a ciki ta in ya zo zai bincika na taɓa ba ku labarin wani limami a nan kabusa yake gaya mu yace malam wallahi ya kwanta yana suna kwanciya a waje kawai kunama ta zo ta shiga wandansa ya ce wallahi malam ka san har sallar asuba na je na ja da ita kawai Allah ne ya tsare shi kai da kunama na ta bata mutane sallah ah da saboda Allah kunama na eh Allah ya taimake shi har sai dai idan da sallah kuma ya je ce ya cire ya je sai ga kunan wallahi shi yake ga shi ne ka ga addu'a hatsarin addu'a ce Allah ya tsare ya ce da haka suna da irin kwari masu cutarwa kamar yadda ya ce mu ma da muke rayuwa a irin gidaje na zamani lalle mu kula da wannan hadisin mu kula da inda muke kwanciya ya ce iyali wanda suke da yara dole ne su faɗaka da wannan hadisi ba na nufin sai wani ƙwaro zai zo ba a'a akwai abubuwa da suke faruwa misali yara na iya wasa na da kayan wasa su jefa a kan gadonka watakila in ka kwanta a kai kuma zai cutar da kai ya ce ba ma wannan ba su kansu masu gidan masu gidan mata suna iya aiki da wani abu ka ajiye a kan gadon misali allura matarka da nan yi ɗinki na? eh za a ga kama ba za a soke an jima a ɗauki sai an manta sai kuma ka zo kawai ka kwanta kaga za ka sha allura na? da haka ire-ire ce ba la yace ire-iren nan abubuwa suna nan wanda lalle ya kamata a kula da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya zama dole a kula a bincika kama a kwanta matukar mutum baya son wato ya yi ƙarshe mara kyau akwai wanda za ka ji suna maganar ma aljani cewa maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciki ta yi wa wani aljani ya zo ya kwanta ma to in kai wannan sai ya tafi amma shi nashi ba wannan bane addu'a ce abin da ya shafi aljanu addu'a ce maganin Allah ya tsare mu Assalamu alaikum alaikum salam na kwarai da gaske kayan sa'a da aka ajiye kuma suna ciki sai a yi a kaɗe su eh a suna ciki mana sosai akwai waɗanda wadata ya sa suka tara kaya kuma ba sa za su yi ba hasali ai idan Allah ya ba mutum wadata na kaya abin da ya kamata ya ringa ba mutane ya ringa ba mutane tsofin da ya sa duk da cewa wasu sun ce yanzu in an ba wasu tsafi suke zuwa akwai mutumin da yake ban labari shi abin da ya sa ya daina ba da kayan shi wai ana zuwa ana yin na na yawwa ya je ƙauyen gumo kuma ba wai ya faɗa ba ne akwai masu yi akwai masu yi amma da wannan ba zai hana mutane ba zai sa mutane sai ta tara kaya ba kuma sai su zo su mutu saboda ba zai sa ba ya wuce sa su ba zai sa ba da haka kajin da ba zai sa ba ba wasu je amfani da shi shi ne alheri kullum aka yi maganar kaya sai na tuna wani da ya rasu aka je ina wajen ake fitar da kayan gadon shi wallahi sabon kaya wanda ba a taɓa sashi ba in ka kama shi sai da gargaje sabon kaya ba a taɓa sashi ba amma ya kai daɗe wanda in ka rike shi sai kamar takarda ga ido yana da kyau amma ya mutu wannan gaskiya almubazzaranci sai wannan musulunci bai da wannan ba in ka samu wadata ka ba wasu eh wannan shi da zuwa na idan gabanka rayar kalla eh gabanka akwai hadisi da annar sallah ta gaba ɗaya a sallah ya ce da'a ba sadaka maudu a sujudika ka sanya ganin ka ya ringa kallon inda za ka yi sujjada duk inda kallo ka kalli gaban ka ko kana tsaye ko kana tsaye ko kana ina idan an yi kabar harama ba kabar harama ba eh ai addu'a ake ana kiranta du'aul istiftahi addu'ar buɗe sallah suna nan ba ɗaya bane duka sun fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu tsawo akwai gajeru sai mutum ya koyi ko da ɗaya ne yi yayi saboda baka iya addu'a ba eh to ka koya mana a shi ne ya roga eh ya fara shi amma dai ka koya ana son sallah mu yi kokari mu kai matuƙa wajen koyi da manzo sallah sallam eh mutum ya koya kawai akwai masu tsawo akwai gajeru an duba su sallah ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ni ne ban gama hana da asibiti na samu gaskiya ne akwai dan uwanmu da malam tamim yusuf wanda muke shirin ramadan special da shi wato na'ibin malam imam tajuddin na nan zantiri fa'alla babudu shi ne ya samu ya ce ya dawo daga tafiya ranar da aka yi ruwan nan akwai wani masallaci a ɗan gefen gudun alaƙon kawai sai sarki ya ja shi ya zami lallai nan ɗin shi har yanzu ana ta tunani karaya ce gurɗewa ne yana nan a a mai tama hospital a asakoro na? eh asakoro na je na je eh ƙwarai daga national hospital aka mai da shi na? shi ne shi ne ya zo ya mana guest lecture a ranar muka bude karatu a nan ok to ne ko? ok to Allah ubangi ya bashi lafiya Allah ubangi ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi mu kuma Allah ya tsare mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اشفه وانت الشافي واكفه وانت الكافي وعافه وانت المعافي اللهم اشفه واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وارفع عنا الشرور والمصائب بدون صلاه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين